الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار ومكور ومكور النهار على الليل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الأمصار وأمر الأرض بالديار وبعد بين الأقطار وكتب على الناس الأسفار وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المصطفى المختار خير من هل وارتهل ومكث وانتقل وسار ونزل أقام فكان الخير أقام فكان الخير في إقامته ورهل فكان الظفر في رحلته دلنا على الخير في حضرنا وسفرنا وإقامتنا وضعننا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن اهتدى بهديه وسار على أثره وقتدى به في حضره وسفره ما تعاقب الجديدان الليل والنهار أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في كل ما نأتي ونذر والاستجابة له سبحانه في كل ما نهى وأمر ولزوم تقواه في السفر والهضر أيها الناس إن الحياة الدنيا دار لا إقامة لها ولا بقاء لأهلها عليها إلا حيث ما يستوفون أرزاقهم وآجالهم فيها ثم يرهلون عنها إلى دار أخرى وهم فيها ينتقلون من هال إلى هال يذهبون ويجيئون ويقيمون ويسافرون ويستقرون ويزانون إنها آيات لا تؤمن بالسكون والقرار وإنما تؤمن بالحركة والانتقال من شان إلى شان ومن دار إلى دار فهي سفر فيه أسفار من الإبر والإضاف وسفر فيه أسفار معدودات وغير معدودات عباد الله إن ساكن هذه الدنيا له فيها سفرتان آمتان سفرة إلى جوانب هذه الدار لمآرب لمآرب دينية أو لمآرب دنيوية وسفرة إلى الدار الآخرة يلقى فيها جزاء ما تقدم في رحلته الدنيوية حتى يصل إلى وطن القرار إما في الجنة وإما في النار نسأل الله تعالى من فضله ونعوذ به من سخطه إخوة الإسلام إن السفر إلى أرجاء هذه الدنيا قد تكون ضرورة من الضروريات التي يلجأ إليها الإنسان ولهذا ضبطها الإسلام بآداب وأحكام حتى يكون حتى يكون السفر نافعا غير ضار أيها المسلمون إن سفر المسلم من مكان إلى أخرى تجري فيه الأحكام الخمسة فقد يكون سفرا واجبا كالسفر لأداء فريدة الحج لمن وجبت عليه أي المستطيع عليها وكالسفر للجهاد في سبيل الله إذا تعين وقد يكون السفر مستحبا كالسفر للأمرة والحج التطوع وقد يكون السفر محرما كالسفر لارتكاب معصية مثل الفاحشة أو التجارة المحرمة وقد يكون السفر مكروها كمن سافر لغير مقصد فشغل في سفر عن عن العمل الصالح غير الواجب وقد يكون السفر مباحا كالسفر طلب الرزق عباد الله إن حصول الإنسان على حاجاته ونيله ما يبتغيه من أمور حياته في وطنه بين أهله وأقاربه نعمة عظيمة لما في الإقامة بين الأحباب من الراحة وجمع الشمل وهدوء البال وتمام العفة وزوال أوجاء البؤر وحب اللقاء لكن الإنسان قد لا يبقى على ما يحب دائما فقد يضطر إلى مفارقة محبوباته وركوب سهوة السفر فرارا بدينه كما فعل الخليل إبراهيم عليه السلام ورسولنا صلى الله عليه وسلم والمهاجرون من أصحابه أو خروجا لطلب العلم كما فعل موسى في رحلته إلى الخير عليهما السلام وفعل غيره من أهل العلم من هذه الأمة أو خروجا لطلب الرزق كما فعل ويفعل سائر الناس أيها الإخوة الكرام قال تعالى مبينا ما في السفر من تعب في قضية موسى مع الخدر فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا وقال صلى الله عليه وسلم الصبر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نعمته أي حاجته من وجهه فليعجل إلى أهله والحديث متفق عليه قال النووي الشافعي رحمه الله تعالى مشرحا هذا الحديث معنى يمنعه كمالها ولذيذها أي النوم والطعام والشراب لما فيه من المشقة والتعب ومقاساة الحر والبرد والسرى والخوف ومفارقة الأهل والأصحاب وخشونة العيش انتهى كلامه رحمه الله تعالى وقد سئل العلامة الجويني رحمه الله تعالى لما كان السفر قطعة من العذاب فقال لأن فيه فراق الأحباب معاشر الأحبة ومع التعلق بالأحباب والوطن والمألوفات والسكن إلا أن للسفر والتنقل بين الديار فوائد ومنافع تعود بالخير على روح العبد وبدنه وعقله لذا كان بعض الصالحين يقول سيروا تطيبا فإن الماء إذا ساه طاب وإذا طال مقامه في موضع تغير فمن منافع السفر الاستزادة من العلم والمعارف والخيرات خاصة العلوم الشرعية ومنها الحصول على سبيل الرزق الحسن حينما تضيق الحال بالإنسان في محل إقامته قال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الجنا في الغربة وطن والفقر في الوطن غربا وقيل لأعرابي إنكم تكسرون الرحل والتجول وتهجرون الأوطان فقال إن الوطن ليس بأب ولا أم مرضع فأي بلد طاب فيه عيشك وحصنت فيه هالك وكثر فيه دينارك ودرهمك فاهبط فيه فاهبط به رحلك فهو وطنك وأبوك وأمك وأهلك أيها الإخوة إن السفر عمل من أعمال التي جعل لها الإسلام آدابا توجهها إلى الطريق الصحيح وتجعلها من الأمور التي تنال بها الأجور وتقر ويتقرب ويتقرب فيها إلى الله تعالى وهذه الآداب منها ما يكون قبل إنشاء السفر ومنها ما يكون أثناء السفر ومنها ما يكون مع العودة من السفر فمن الآداب فمن الآداب عند نية السفر أن يستخير المسافر ربه تعالى في سفرته التي ينويها ليطلب بذلك توفيق الله وعونه واختياره له والاستخارة عدب جاء بها الإسلام وعلى المسافر كذلك أن يستشير أهل الخبرة والعقول والمعرفة ويستأذن والديه إن كان حيين أو أحدهما ومنها أن يتوب المسافر إلى الله تعالى من جميع ذنوبه ويتخلص من المظالم التي عليه إن كانت فربما وافاه الأجل في سفره قبل عودته فما أحسن أن يلقى المسلم ربه نقيا من الذنوب خفيفا من حقوق الناس إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وعلى المسافر أن أن يتزود من المال الحلال بما يكفيه في سفره وأن تكون أوراقة التعريفية به معه مستصحبا معه بعض الأرقام الهاتفية لأقاربه في جواله أو في دفتره له إن دعت حاجة إلى ذلك ومن الآداب أن يؤلم أحبابه بسفره ليظفر بدعائهم فإنه من الخير للمسافر ويودئهم ويصافحهم كما ثبت ذلك في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم لأن سفرها بدون ذلك يعرضها للخطر ويعرض غيرها للفتنة بها كما صح التحريم بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها أن يكون المسافر ذا خلق حسن ومعاملة طيبة مع الناس في سفره ومنها الإكثار من الدعاء فإن دعوة المسافر مستجابة كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها أن يؤلم أهله برجوعه حتى يستجيب يستعدوا لاستقباله وتحيئة الأحوال التي ترضيه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفاني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الآل والأصحاب وبعد أيها المسلمون ومن رخص الشريعة للمسافر أولا الفطر في ر... في نهار رمضان فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ومنها جواز الجمع والقصر بين الظهر والعصر والجمع والقصر بين المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا ومن الرخص جواز صلاة النافلة على الراحلة أيا كانت ولو إلى ولو إلى غير القبلة ومنها عدم وجوب صلاة الجمعة على المسافر ولكن لو صلاها صحت من ومنها إباحة التيمم بدلا عن الماء عند عدمه وخوف الدرر باسم وخوف الدرر من استعماله كتبنا فرقوا بيان godiya ga Allah da kirari a gare shi da kammama shi da salati ga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da alayensa da sahabbansa tana cewa bayan haka ya ku bayan Allah ina yi muku wasiya da jin tsoron Allah mai girma da buwaya a cikin dukkanin abin da za ku aikata da dukkanin abin da za ku guje mawa da kuma kokarin amsa kiran Allah mai girma da buwaya cikin duk abin da ya muku hani ko ya yi muku umurni da kuma lizimtan tsoron Allah a halin tafiya da kuma hali na zaman gida ya ku taron mutane lalle rayuwa ta duniya ba rayuwa ce ta karbi abin da ya shafi zama wuri guda ba rayuwa ta duniya ba rayuwa ne wanda mutum zai zauna wuri guda ba wato a'a rayuwa ce wacce take dauke da abin da ya shafi tafiye-tafiye a cikin ta ta yadda mutum zai ci gaba da rayuwa a cikin wannan duniya har ya zuwa lokacin da zai cinye abin da ya shafi dukkanin abin da ya shafi arzikinsa da kuma abin da ya shafi ajalinsa na rayuwa sa'annan mutane su dunguma su tafi zuwa ga wata gida ta daban wanda ita ce gidan lahira lalle mutane a cikin wannan rayuwa ta duniya suna ciruwa ko suna fita daga wannan yanayi zuwa ga wannan yanayi ko daga wannan hali zuwa ga wannan hali su kai su komo su kuma abin da ya shafi zauna a gida wani lokaci kuma su yi tafiya wani lokaci kuma su yi hijira wani lokaci kuma su dawwama lalle ita wannan rayuwa ta duniya ba ta aminta da abin da ya shafi zama wuri guda ko tabbatuwa wuri guda rayuwa ce wadda ta yadda da abin da ya shafi kaiwa da komowa daga wannan yanayi zuwa ga wannan yanayi ko daga wannan wuri zuwa ga wannan wuri ko daga wannan gida zuwa ga wannan gida lalle ita rayuwa ta duniya rayuwa ce wacce akwai tafiye-tafiye waɗanda suke da tsananin wahala a cikinta wanda mutum zai ɗauki darussa kuma zai ɗauki abin da ya shafi wa'azuzzuka lallai rayuwa ta duniya akwai tafiye-tafiye waɗanda suka kasance masu yawa a cikinta kididdigaggu da waɗanda suka kasance ba kididdigaggu ba ya ku bayin Allah lallai dukkanin mutumin da yake zaune a cikin wannan doron duniya yana da tafiya manya-manya guda biyu tafiya ta farko shi da tafiya da mutum zai ko kaiwa da komowa abin da ya shafi sassa na ita wannan duniya domin neman ababe waɗanda zai tsayar da abin da ya shafi rayuwarsa ta hanyar waɗannan tafiye-tafiye dalilin haka ko dai mutum ya tsayar da abin da ya shafi rayuwarsa ta kiyama ta hanyar waɗannan tafiye-tafiye a cikin wannan duniya lallai akwai tafiya a nan gidan duniya kuma akwai tafiya zuwa ga abin da ya shafi gidan lahira wanda bawa zai gamu da Allah mai girma da buwaya kuma ya gamu da sakamakon aikin da ya aikata a nan gidan duniya domin ya samu cikakkiyar abin da ya shafi makomarsa na abin da ya shafi tabbas ko matabbatara ko makoma ta kasance tabbatacciya ko dai ya kasance zuwa ga gidan aljanna ko dai ya kasance zuwa ga gidan wuta Allah madaukakin sarki ya kare mu da falalansa Allah madaukakin sarki kuma ya kare mu daga abin da ya shafi hushinsa ya ku taron yan uwa musulmai lalle tafiya zuwa ga abin da ya shafi sansani ko sassa na abin da ya shafi ta wannan duniya wani lokaci kan zamo tilas ne daga cikin abin da ya shafi dole rayuwa wanda mutum musulmi zai kasance yana yawo a cikin abin da ya shafi sasanni na abin da ya shafi duniya don haka ne saboda wannan dalilin shari'ar musulunci ya ginda ya ka'idodi da dokoki da abin da ya shafi hukunce hukunce da ladubba domin ya kasance tafiye tafiye da mutum zai yi ya amfanar da shi kuma bai cutar da shi ba addinance ya ku taron musulmai lalle tafiyar da mutum musulmi zai yi daga wannan waje zuwa ga wannan waje abin da ya shafi dokoki na shari'an nan guda biyar suna doruwa a kai wani lokaci tafiyar da mutum zai zai zama wajibi ne tilas ne a kayansa kamar tafiya da mutum zai domin ya sauke farali na aikin haji ga wanda aikin haji ya wajaba a kayansa saboda yana da iko ko tafiya zuwa ga abin da ya tafi kaddamar da jihadi domin ɗaukaka addinin Allah ga wanda ya zama tilas a kayansa irin wannan tafiya ya zama tafiya kenan na wajibi na tilas ko ya kasance wani lokaci tafiya ne na abin da ya shafi mustahabi kamar mutumin da zai yi tafiya domin ya je ya gabatar da ibada ta umra ko ya je yi aikin haji na nafila wani lokaci tafiya ta kan zama haramun ne a kayan mutum kamar mutumin da zai yi tafiya domin ya aikata saban Allah ya tashi daga wancan gari zuwa wancan ko daga wancan ƙasa zuwa wancan domin ya je ya yi zina ko ya yi fashi da makami ko ya yi ta'addanci ko ya yi sata ko wani abin da ke kama da wannan ko yayi kasuwancin da Allah ya haramta wannan tafiyar ta zama haramun a kayan shi ko mutumin da zai yi tafiya tafiya wata kasance ta makaruli abin nufin shari'a ta kyamaci irin wannan tafiya nasa kamar mutumin da zai yi tafiya da wata manufa ta daban wanda wannan manufa sai ta shagaltar da shi cikin tafiyarsa daga aikata ayyuka na kwarai kuma ya zama cewa baya aikata aiki da yawa jaba kayansa wani lokaci tafiya ta kan zama halal kamar mutumin da zai yi tafiya domin neman arziki abinda da rayuwarsa za ta tsayu a kai wannan tafiya din ta zama halal ya ku bayin Allah lalle dan adam ya samu biyan bukatarsa a wannan rayuwa ta duniya ya samu abin da yake so a cikin wannan rayuwa ta duniya a garin da yake zaune a ƙasar da yake zaune a cikin danginsa a cikin iyalansa wannan babban ni'ima ce mai girma saboda abin da yake cikin zama tare da ƴan uwa da dangi da iyalai da ababe da mutum yake so na tattara hankali wuri guda da tunani wuri guda da nutsuwa wuri guda da kuma abin da ya shafi guje da abin da ya shafi gushewa na abin da ya shafi wahalhalu da abin da ya shafi tsanani da tashin hankali na rabuwa da masoya da rabuwa da abin da ya shafi yan uwa da rabuwa da abin da dan adam yake so sai dai dan adam baya iya yiwa gare shi ko yaushe ya dawama a kayan abin da rayin su take so ko abin da zuciyarsa take riya masa wani lokaci tilas za ta dauke shi zuwa ga watsi da kuma hakuri da abin da ya shafi dukkan waɗannan ababe da yake so ya doro a kayan abin da ya shafi gwadabe na abin da ya shafi tafiya domin ya tsira da abin da ya shafi addinin sa kamar yadda bada daɗi babanmu annabi Ibrahim ya gudu ya tsira daga abin da ya shafi garinsa zuwa wata ƙasa domin addininsa ya kubuta kamar yadda annabi mu Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yayin hijira daga Makka zuwa Madina tare da sahabbansa domin gudu da abin da ya shafi mutuncin su da kuma abin da ya shafi addinin sa wani lokaci akan samu mutum yakan bar garin da yake ko ƙasar da yake saboda neman ilimi kamar yadda annabi Musa amincin Allah ya tabbata gare shi ya aikata aka tare da abin da ya shafi Hijir Hijir ya tafi wajen Hijir domin neman ilimi amincin Allah ya tabbata gare su haka nan waɗansu daga cikin wannan al'umma sukan yi kaura ko sukan yi tafiya domin neman ilimi na addinin musulunci zuwa waɗansu garuruwa ko zuwa waɗansu ƙasashe wani lokaci mutum yakan bar garinsa ko ya bar ƙasansa domin neman abin da ya shafi arziki kamar yadda da yawa daga cikin mutane suka yi kuma suke ci gaba da yi a wannan zamani namu ya ku taron yan uwa masu karamci Allah mai girma da buwaya ya yi mana bayani game da abin da ya shafi wato irin tsanani da ɗawainiya da wahala da ke tattare da abin da ya shafi tafiya cikin kisan annabi Musa tare da Khidir amincin Allah ya tabbata gare su yake cewa yayin da suka ketare abin da ya shafi ta wannan teku ko kogi sai ya gaya mawa abin da ya shafi yaron sa ka kawo mana abin karyawan mu lalle tabbas hakika mun dandana kudan mu da abin da ya shafi tsanani da wahala a cikin abin da ya shafi ita wannan tafiya annabi jira da amincin Allah ya tabbata gare shi yake faɗa cewa kuna kallon tafiya wani yanki ne ko bangare ne na abin da ya shafi azaba domin yana hana ɗayan ku cikakken bacci yana hana ɗayan ku abin da ya shafi cikakken cin abinci ko ya ci abinci a nitse yana hana ɗayan ku abin da ya shafi shan abin sha a nitse ko ma ya rasa abin sha ko abin shin ko bacci ma a wani lokaci za ka idan ɗayan ku ya kammala abin da ya sa ya yi balaguro ya bar garinsa ko ya bar yadda yake zaune da zaran ya kammala ya yi gaugawan dawowa zuwa ga abin da ya shafi iyalansa kamar yadda Bukhari da Muslim suka rawaici wannan hadisi Imam An-Nawawi Allah ya rahmshe shi gargashin sharhin wannan hadisi yake cewa lalle abin da ya shafi tafiya yana hana mutum cikakkiyar jin daɗi yana hana mutum cikakkiyar natsuwa yana hana shi abin da ya shafi barci cikakkiya yana hana cin abinci da abin sha cikakken ci da sha saboda abin da yake cikin tafiya na tsanani da kunci da wahala da kuma abin da ya shafi dandana kuda da tsananin zafi da kuma tsananin sanyi da kuma abin da ya shafi tsoro da kuma abin da ya shafi yunwa da kuma abin da ya shafi wahala da kuma kyale abin da ya shafi iyalai ko rabuwa da abin da ya shafi iyalai da abokai da kuma tsanani na abin da ya shafi rayuwa an tambayi babban malami imamul juwaini Allah madaukin sarki ya ramshe shi aka ce da shi me yasa tafiya ya zama wani yanki na azaba yace saboda cikin tafiya ne mutum zai rabu da dukkanin masoyansa mata da iyalai da abokan zama da abin da ya shafi wato dangi gaba daya ya ku taron masoya lalle duk da yadda rayuwa ta dan adam zuciyarsa ta kasance tana ta'allake da abin da ya shafi iyalansa tana rataye da abin da ya shafi kasansa da ababen da ya saba da su da gidansa da mazauninsa sai dai ita wannan tafiya din daga wannan wuri zuwa ga wannan wuri ta yadda mutum zai ketare ya kyale wancan gari ya tsallake wancan gari ya wuce wancan kasa akwai fa'idodi da amfani masu yawa wanda sukan dawo ko sukan bayu zuwa ga abin da ya shafi alhairai masu yawa ga abin da ya shafi rai na dan adam da kuma abin da ya shafi gangan jikinsa da kuma abin da ya shafi hankalinsa da haka ne ma wadansu daga cikin magabatanmu na kwarai suke cewa ku yi tafiya a ban kasa za ku samu ƙarin lafiya na gangan jiki da kuma abin da ya shafi kwakwalwanku kamar ruwa ne idan ya kasance yana zaune wuri guda a daskare to wannan ruwa ba zai yi kyau ba zai yi tsafta ba ba zai yi lafiya ba yayin da ruwa ya kasance yana gudana sai ya kasance wannan ruwan ya kasance tsaftatacce amma yayin da ruwa ya daskare a wuri guda shikenan sai wannan ruwan ya gurbace ya lalace lalle daga cikin amfanin tafiya ya ku bayan Allah mutum yana samun ƙari na abin da ya shafi ilimi da sanin waɗansu ababe da kuma ƙari na abin da ya shafi alhairai musamman abin da ya shafi da diya na ilmomi na addinin musulunci daga cikin alhairai da amfani na tafiya shine mutum zai samu wato abin da ya shafi arziki wanda ya kasance mai kyau yayin da rayuwar duniya ya yi maka kunci yadda kake zaune tattalin arzikinka ya kuntata gare ka to lalle a irin wannan lokaci mutum sai ya bar yadda yake ya koma wani wuri domin Allah madaukin sarki akwai yiwuwar ya azurta shi yayin da ya canja waje kamar yadda Allah yake cewa shi Allah mai girma da buwaya shine wanda ya hore muku abin da ya shafi kasa da haka ku tafiya a doran kasa ku tafiya a kan kasa ko a ban kasa ku nema daga arzikin Allah mai girma da buwaya Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda yake cewa wadata a wato a wata ƙasa ko a wani gari to lalle garin da ka samu wadata ko ka samu kuɗi ko ka samu rufin asiri wannan ya zama maka garinka ko da kai bako ne a wannan gari amma kasancewan ka dan gari ko dan kasa talauci yana addaban ka yana mamayanka to wannan zama da kake a matsayinka na dan kasa ka zama bako tunda talauci ya addabe ka haka nan wani balarabe yake gaya ma wa mutane yake cewa ku kuna wani kai balarabe yake tambayan wani balarabe yake cewa da shi ku kuna yawan ta tafiye tafiye kuna yawan hijira kuna yawan kaura kuna barin garuruwan ku da kasashen ku sai ya budu baki yace da shi ai kaga gari ko kaga kasa ba uwa bace ba kuma uwa ba kuma uba bane ballantana a ce wai tana shayar da dan adam abin da ya shafi nono duk garin da ya zama na cewa rayuwanka yayi dadi a wannan gari kuma yanayinka ya kyautatu a wannan gari kuma abin da ya shafi sulallanka da nerorinka sun yawaita a wannan gari to ka sauke abin da ya shafi jakkanka a wannan gari abin nufi ka rike shi a matsayin garinka ko kasanka wannan shine kasanka wannan shine uwarka wannan ita ce ubanka kuma wannan sune iyalanka ya ku taron yan uwa lallai tafiya aiki ne daga cikin ayyuka wanda shari'a musulunci ya sanya masa ladubba wanda zai mai da shi ya zamana cewa yana kayan tafarki wanda ya kasance ingantacce kuma wannan abin da shari'a ya sanya masa ya mayar da shi hanya ta samun lada ita wannan tafiya matukar mutum yayi yana mai neman lada a wajen Allah daga cikin waɗannan ladubba akwai ladubba wanda zo kasance mutum zai ladabci da su gabanin wato ya fara ita wannan tafiya tasa wasu daga cikin a lokacin tafiyar ne waɗansu daga cikin kuma lokacin da mutum zai dawo gida ne daga cikin ladubban da mutum zai ladabci da su gabanin fara tafiya yayin da ya niyan zai yi tafiya shine ya nemi zabi a wajen Allah mai girma da buwaya cikin tafiyan da yake so zai yi domin Allah mai girma da buwaya ya datar da shi ya taimake shi ya agaje shi ya zaba masa abin da ya kasance alheri domin abin da ya shafi neman zabi a wajen Allah wannan ladabi ne wanda addinin musulunci ya zo da shi kuma wajibi ne a kayan matafi da yake neman ya rabauta ya nemi shawara a wajen waɗanda su kasance gogaggu ƙararru masu kyakkyawan tunani da hankali da masaniya a kayan tafiyan da yake so zai yi kuma ya nemi izinin iyayensa idan suna raye in ba sa raye ɗaya ne yake raye ciki to ya nemi izinin su lalle yana daga cikin ladubba na tafiya shine mutum ya tuba zuwa ga Allah mai girma da buwaya daga dukkanin laifuka da zunubansa kuma ya kokarin mayar mawa wanda ya zalunce su hakkokin su gabanin yayi tafiya in akwai zaluncin da ya mawa wani sau da dama mutum zai kama hanya yayi tafiya amma ajali ya riske shi a kayan hanya gabanin ya dawo ga iyalan shi me yafi kyawu ga mutum musulmi ya gamu da ubangijinsa yana tsaftatacce nagartacce daga dukkanin abin da ya shafi zunubai kuma babu hakkin wani daga cikin mutane a kayansa gashi Allah madaukakin sarki yana cewa lalle abin da ya shafi ilimin tashin alkiyama yana hannun Allah ne shi kadai kuma Allah madaukakin sarki shi ke saukar da ruwan sama kuma Allah madaukakin sarki shi ya san abin da ke cikin mahaifa babu wata rai wadda ta san yaushe za ta mutu Allah madaukin sarki shi ya san wanda zai mutu yanzu ko gobe ko anjima wajibi a kayan wanda ya kasance matafi yayi abin da ya shafi tanadi na abin da ya shafi dukiya ta halal wanda zai ishe shi ya wadace shi a cikin halin tafiyarsa kada ya tafi yadda zai tafi yana bara ko yana roko ko yana abin da ya shafi maula kuma dole ne a kayan matafi da zai yi tafiya ya kasance wato takardi da za su bayyanar da wane ne shi wato ID card ko identifications wato ya kasance suna tare da shi tare da waɗansu nambobi na abin da ya shafi waya na makusantansa ko a takarda ko abin da ya shafi wayarsa saboda in bukata ta kama a kira domin a shelanta musu ko a sanar da su abin da rai baya so ya ji na daga cikin ladubba na abin da ya shafi tafiya shine mutum ya sanar da masoyansa zai yi tafiya domin ya dace ya rabauta da abin da ya shafi addu'o'insa lallai wani yana daga cikin ayyukan alheri ga matafiyi kuma domin yayi musu bankwana yayi musu musafa kamar yadda wannan ya tabbata a cikin karantarwa annabi jira da amin sha Allah su tabbata gare shi yana daga cikin ladubba na abin da ya shafi tafiya baya halatta ga mace musulma ta yi tafiya sai tare da mijinta ko wanda ya kasance muharraminta saboda tafiyar ta ita kadai wannan zai kai ta zuwa ga abin da ya shafi hadari kuma zai iya bayuwa zuwa ga waɗansu su fitinu da ita idan ya kasance ta tafi ita ɗaya kamar yadda wannan haramun din ya bayyana a fili a cikin hadisan annabi ingantattu annabi jira da aminta Allah su tabbata gare shi yaya ne ga mace ta yi tafiya ta bar garinta ba tare da miji ko muharrami ba yana daga cikin laduba na tafiya shine matafiyi ya kasance mai halayya masu kyau kar ya kasance mai kaushin hali ko mai fada ko mai zagi ko mai cin mutunci ko mai kekashashen hali a halin tafiyarsa ya kasance yana da mu'amala kyakkyawa tare da mutane cikin tafiyarsa har ya je ya dawo yana daga cikin laduban tafiya shine mutum ya yawaita addu'a saboda addu'an matafiyi abun karba ne annabi annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya bamu labarin cewa lalle matafi yana da addu'an da idan ya roki Allah mai girma da buwaya Allah madaukin sarki baya watsi ko wance kali da abin da ya shafi addu'an sa yana daga cikin ladubba na matafiye shine ya ya sanar da abin da ya shafi iyalansa domin su yi tattali na abin da ya shafi wato masa oyoyo ko lale maraba da abin da ya shafi dawowa sai da za su gyara ababen da ba a so idanunsa ya gani wanda zai yardar da shi sabanin yadda waɗansu za su zama wa iyalansu a abke domin su kama laifi ko su kama kuskure annabi tsira da aminsha Allah su tabbata a gare shi yayi hani a kayin haka mutum ba zai sanar da iyalansa ya dawo ba ko yana hanya ba ko yana dawowa ba kwatsam sai dai su gan shi a cikin gida wai domin ya kama laifi wannan haramun ne a addinin musulunci hudu ba na biyu bayan godiya ga Allah da kirariya gare shi da kama mashi da salati ga ma'aikin Allah tsira da mishi Allah su tabbata gare shi da alayansa da saban suna cewa bayan haka yana daga cikin rangwame da shari'ar musulunci ta yi mawa matafiye na farko shine ya halatta ga matafiye sha azumi a watan ramalana saboda Allah mai girma da buwa yana cewa duk wanda ya kasance mara lafiya ko ya kasance matafi daga cikin ku a watan Ramalana to an halatta masa ya sha azumin nasa ya biya bayan shudewan watan Ramalana waɗansu kwanakai na daban na biyu ya halatta ga matafi ya yi jam'i wa kuma ya yi ƙasaru wato ya haɗa tsakanin azahar da lasar kuma ya hada tsakanin abin da ya shafi magariba da isha kuma ya yi su raka'o'i guda biyu wato ko dai yayi azhar da la'asar a lokacin azhar ko dai yayi azhar da la'asar a lokacin la'asar ko dai yayi magariba da isha'i a lokacin magariba ko yayi magariba da isha'i a lokacin isha'i wannan duka ya halatta ga wanda ya kasance matafi kuma an yi rangwame ma wanda ya kasance matafi wato yayi sallah na nafila a kayan abin hawansa kowane irin abin hawa ne mota ne mashin ne abin da ya shafi wato doki ne ko raƙumi ne matukar da ya kasance matafiya halatta yayi sallah kan abin hawansa kuma ko ina wannan dabban nasa ta kallata ko da ba ta kallon alƙibla na hudu daga cikin abin da aka halatta aka yi rangwame ma wanda ya kasance matafi shine abin da ya shafi sallar juma'a ba wajibi ba ce ba kayinsa amma da zai sallaci sallar juma'a din kuma da sallar juma'a san ta inganta na biyar shi da an halatta masa yayi taimama a madadin ruwa ko a makofin ruwa yayin da ya zama na cewa ya rasa ruwa ko ga ruwa amma yana jin tsoron yayi amfani da ita wannan ruwa to wannan ya halatta gare shi yayi taimama ya Allah madaukin sarki muna roƙonka ka ba mu ikon yin tafiya domin neman yardanka kada ka ba mu ikon yin tafiya domin abin da ya shafi saba maka ko mu ila salatu kuma yarhamuni wa yarhamukum